إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh eh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a wannan kafa ta gidan TV da rediyo na Bonfirai eh yau muna Juma'a 28 ga wata na shidda hijira ta manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga muka zuwa Madina shekara ta 1442 yayi daidai da sha biyu ga wata na uku miladiya ta isa alaihi salam shekara ta 2021 yan wa idan ba mu manta ba satuttuka da suka gabata sati biyu satin da gabata an ce za a yi matashi a kan alhazul fikri to lokaci ya canye ba a samu an ka ina tsammani an kai karshen wani maudu'in insha Allah ta'ala yanzu za mu tashi cikin sabon karatu kan al-ijram muna tare da shehin malami shek abdulmalik hamis daga nan birnin yamai akram kallah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu muna wato jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan wuri kamar yadda muka saba gabatar da karatu daga karfe tara zuwa goma dukan juma'a in akwai dama muna halartuwa a wannan wurin to satin da ya gabata mun so mu yi maudu'i na al-ijram sai dai wato mustalah na al-ijram lokaci mu da halinsa a yau da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu dan yi faɗi waɗansu abubuwa da ya kamata mu ɗan yi bayani kaɗan sai mu shiga cikin maudu'in namu da izinin Allah dan yau in Allah ya so wanga maudu'i sai ya samu shiga ya Allah yadda muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya amin
matashiya guda uku da nake son na yi shine matsala ta farko tana da alaka da ayar da muka kawo a satin da ya gabata cikin suratul ali imran wajen waka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu na kathir to mun kawo cewa waka ayyin akwai qira'a wa ka'inin wadda nafi' da abu ibn kathir da Abu Ja'far su karanta wa ka'ini sannan nabiyin shi dama na fa inda zo cikin alqur'ani mafi yawanci in ba cikin suratul ahzab ba yana karantawa nabiyin to wannan ba sai mun tsaya dugun bayani ba amma wajen inda aka samu abin nan qatala muka ce akwai qira'a guda biyu a wannan wuri ko mu ce akwai siga guda biyu ta karatun alqur'ani in an ka ce qatala akwai qutila nafi' da ibnu kasir da abu amr ibnu al-ala da kuma imam yaqub sai muka ce da shu'ba to shi shu'ba bai daga cikin su ina fata an fahimce ni wato bayan nayi bincike domin na diba cikin at-tahrir wa tanwir shi ya kawo da shu'ba ne kuma cikin littafin ilmul qira'at musamman ash-shamil fil qira'at al-ashr da kuma al-muyassar fil qira'at al-arba'i ashar sai ni ga babu sha'uba daga ciki saboda shi kan ibnu ashur irin kuskure ne na ko abu ne na dan adam ya kawo asim cikin waɗancan to ya an ce asim da hafsu da shu'ba duka sun shiga ciki Na'am.
wallahu ta'ala a'lam to wannan dan saboda amana ce ta ilmi wani bi ko da an samu wani bincike ya kamata a ce an gabatar da shi zuwa ga yan uwa mas'ala ta biyu sai kan bayani da mun kai na al-ghazawat an gane ko yaƙe yaƙe haqqul quwwa da quwwatul haqq yana da kyau musulmi su fahimci wannan mas'ala da kyau ta fuskar kada mu bar ilimin addini mu mu zaman tubu za mu ɗauki na turawa ne zalla yanzu in ka dibi yaƙe yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi eh, mun ji bayanin su da adadin saraya da ya tura da kuma irin yaƙe yaƙen da musulmi suka yi Na'am.
sai mutum ya samu littattafai ingantattu ya ga yadda aka gabatar musamman ayoyin alkur'ani wanda suka yi bayani kan yaki kaga yanzu in na ɗauko ayoyin da suka yi bayani kan yaki gazuwa ta kaza gazuwa ta kaza gazuwa ta kaza dalilin da yasa aka ci nasara a wuri kaza dalilin da yasa aka faɗi a wuri kaza sai kuma hadisai musamman in muka diba Imam al-Bukhari zaka iske yana littafi Kitabul Maghazi cikin Sahih al-Bukhari akwai wanda ke na yaƙe-yaƙe yana da kyau musulmi su yi dirasa a kansu su ɗibo tsare-tsare da kuma dalilan da suka sa aka ci nasara ko aka faɗi da irin yadda magabata suka batar da sauran littattafan hadisi waɗanda suka inganta kaga misali in ka dibi Sahih sira na Sheikh Al-Albani sannan kuma da Ar-Rahiq al-Maktum na Imam Mubarak Fori sannan kuma da sauran littattafan sira dai musamman da waɗanda dalilan da za a kawo a cikin su ingantattu ne ba wai kawai an kawo su haka ba Eh, musamman ana ganin ibnu ishaq cikin sira din shi ya kawo ya tattace shi la- labarai waɗanda suke suna da muhimmanci duk da yake ba a rasa ta'ifi a cikin su sannan kuma akwai eh, wani littafi mai muhimmanci musamman as- ah, asiran nabawiyya fi masadirih al asila ko asliya da wani profesa ne dan kasar sudan da yake gabatar da sira a jami'a ta madina wannan littafin yana da kyau muhimmanci sosai saboda kada mu ce zama tuye ta bada labarai waɗanda babu dalili akan su kuma ya kamata a ce musulmi sun tattara ayoyi da hadisai da tarihin kuma sahabbai da yaƙe-yaƙen da daulolin musulunci suka yi sai ka samu al'asala kenan ka samu baz sannan kuma wannan ba shi ke nuna a'a ba za mu amfani da experience ta turawa ba don experience ta yau da gobe ana amfani da ita sai ayi aljam'u bainal asalati wal mu'asara eh abin da yake mai wanda yake na wanda ya gabata a karance shi a san shi yanzu kuma sai mu ƙara da irin yadda duniya take canzawa yau abu ya faru ko da ba ayi qur'ani bace in wani abu ya faru ya faru Na'am.
kenan ana iya ɗaukar wa'azi da ciki wallahu ta'ala a'lam sai nukta ta ƙarshe kafin mu shiga cikin mawdu'in mu na al-ijram shine nukta kan bayanin yan shi'a da muka yi akwai wata shubha guda da nake son in kawo saboda ɗaliban ilimi irin mu da sauran mutane su tashi wajen bincike kan sanin shubhohi waɗanda ake kawowa domin ko kana babban malami idan aka kawo shubha tana iya rikitar da kai sai ka kuma wajen bincike dole sannan ka san yadda zaka warware ta ina fata an fahimci wannan shine cewa akwai aya a cikin suratul eh, suratul tahrim Allah subhanahu wata'ala yake cewa asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin say- sayyibatin wa abkara asa rabbuhu in tallaka kunna ana magana ne da matan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam asa rabbuhu yana yiwa ubangijinsa in tallaka kunna idan ya sake ku to asa sai mun yi hattara asa in tazo fi haqqillahi ta'ala tufidu at-tahqiq wa fi haqqil ibad tufidu at-tarajji in an ce asa abu ne yana yiwuwa to idan aka yi itlaqin ta ga Allah ba tana nufin Allah ya jahilci wani abu shi yasa ya kawo asa ban sani ko an fahimta ba yanzu in ni ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum Allah ne yake magana abinda wa asa an takrahu shay'an kuna yi- tana yiwa ku kyamaci wani abu wa huwa khairul lakum idan to alkhairi ne gare ku wa asa an tuhibbu shay'an tana yiwa ku so wani abu an gare ku wa huwa sharrul lakum sharri ne gare ku to sai malamai suka cewa akwai ihtibak anan akwai abin da ake kira ihtibak cikin ilmul balagha da ilmul tafsir kadiba cikin mafatihut tafsir na ustadu Dr. Ahmad Al-Khatib an gane ko ihtibak shine a kawo biyu amma akwai saura ko a kawo guda akwai sauran guda Na'am.
an gane ko ihtibak da ha karami na kuma daga al-hubuk ne shine abinda an ka sassake was sama was sama izatul hubuk sama'u wanda take tana da girgije girgije saboda kamar yana hawa cikin juna kamar ya sake juna shine cewa da Allah ce tana yiwa ku so wani abu ya zamanto sharri ne gare ku ya matsuwa ku kyamaci wani abu ya zamanto eh, alkhairi ne gare ku to abinda aka shafe kuma yana yiwa ku kyamaci wani abu kuma ya zamanto sharri ne gare ku yana yiwa ku so wani abu wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum ku so wani abu ya zamanto sharri gare ku kuma tana yiwa ku so wani abu ya zamanto alkhairi ne gare ku sai aka shafe biyu saboda dama in ka kyamace abu ya zamanto sharri ai daidai take gare ka in ka so abu ya zamanto alkhairi ai daidai take gare ka shi sa Allah bai kawo wadancan ba ina fata ana fahimta ta to kenan an ka ce asa ga Allah shi ya sani kai na an ka bari saboda baka san abin da zai zo gobe ba ina fata ana fahimta ta da irin su la Allah la tadri la Allah Allah yuhdithu ba'da zalika amra to da aka ce asa rabbuhu in tallaka kunna ba ana nufin Allah yana shakka bane dan suna iya wanda bai fahimta ba zai iya kawo wannan ba ana nufin yana yiwa ku matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in tallaka kunna in Allah yana misalin cewa yana yiwa Allah in ya kaddara ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato sakin ku yubdilahu azwajan khairan min kunna ko yubaddilahu duka kira'o'i ne ya canza mishi sai su to kai kajiya ai an ce annabi za a canza mishi mata khairan waɗanda suka fi su alkhairi to nan ne shubha take yan shi ake nan na fata an fahimce to ya za ka yi kai raddi na farko ka ga danganta jahilci ne zuwa ga Allah ɗai kenan tunda an kace a sa'a tana yiwa kenan Allah ma shakka na yi a na biyu kuma ba sun ce in tsallaka kunna ba ai sharadi ne ya kawo shi sharaɗi malamai na tafsiri da na lugha da na usulul fiqh sun ce ash-shartu la yaqtadi al-wuqu' in an kawo sharaɗi ba shi ke nuna abu zai tabbata ba yanzu in ka ce in ka zo zan baka jika biyar misali bari mu bar zancen jika biyar don saboda zancen kuɗi wanda zai ce an shiga zancen kuɗi kamar ka ce in ka zo na yi ma alƙawari zan baka alƙur'ani to ai ba shi ke nuna na baka ba sai ka yi sai ka zo asarar buhu in tsallaka kunna in ya sake ku to bai sake su ba ko ba haka ba mala'iku Allah ya ce wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam duk wanda yace cikin mala'iku shi Allah da za a tashi a cikin wuta amma alhali Allah yace la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun annabawa gaba ɗaya a cikin suratul an'am ba za mu iya kawo aya ba wa tilka hujjatuna har zuwa ƙarshe yace walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da sun yi shirka da Allah ya bata aikin su to kuma su yi shirka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin da annabi kai shirka da Allah bai bata aikinka annabi ko bai shirka ba kuma bai yi ta ba ina fata an fahimce ni to bai sake su ba kuma babba ma abinda ke nuna maka matansa ne har aljanna Allah ya hana a aure su bayan shi don ya ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada Allah ce haram ne a aure matansa bayan shi da ba matan shi bane a gidan aljanna da zai bari a aure su to kaga wannan shubha yana da kyau ɗaliban ilimi su tashi zuwa ga binciken irin waɗannan abubuwa an gane ko abinda muke so mu ce akwai wata mas'ala nan shin mace idan mijinta ya mutu to idan ta yi aure bayansa shin Allah ya kaddari duk aljanna za su to wani miji za ta tafi wajen shi wanda ya fara auren ta ko wanda ta mutu a hannunsa don mace tana ai auren namiji daya biyu uku ko hudu akwai ta tana auren goma amma mun ce ai auren goma na ba ka san yanzu akwai da taki da suka yi yan mata masu kyau miji goma ba uba goma bane to wannan ba shi muke zance shi ba almuhimmu dai Allah na iya kaddara ma mace ya zama to ta aure namiji biyu ko uku misali kuma ya zama to to ta mutu shin na karshen za ta zauna tare da shi inda sun zama to yan aljanna ko ko na farko ko na tsakiya misali in uku ne to sai malamai suka yi magana suka ce waɗansu suka ce shi ne na ƙarshe wanda an mijinta na ƙarshe da shi za ta zauna gidan aljanna don shi shi ne akwai igiya aure tsakankanin su shi yasa Allah ya hana a aure matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan sa don ya ce wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa shine za a zaɓa mata al-afdal domin idan mijinta wanda ta aura na farko yana mataki na aljanna wanda bai kai na wancan ba wanda ya aure ta misali na can sama to za a ba ta kawai wanda ya fi wanda ya fi daraja ko shi an na farko ko shi an na tsakiya ko shi an na ƙarshe shi za ta zama da shi cikin aljanna domin mi domin ba za a ba ta ba rabo karami a gidan aljanna alhali ko ga abin da ta cancanta dama idan miji yayi aiki na gari to da ƴaƴansa da matansa ko da su kai shi ba Allah zai daga darajar su a kai su can aya ce kuma a cikin suratul tur wannan babu wani shakka ko dan qur'ani ne yana tare da mu wallazina amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء wallazina amanu waɗanda suka yi imani wattaba'atuhum zurriyyatuhum bi imanin kuma zurriyyarsu ta bi su da imani don shine sharadi in baka yi imanin ba babu zancen wannan don dan annabi nuhu babu zance ya same ya same annabi nuhu shi yana wata wance yana aljanna kira kaga babu hunga wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imani shine kaidi ko sharadi to alhaqna bihim dhurriyyatuhum zamu rishikar da su zamu sadar da su da dhurriyyarsu Allah ce wa ma alatnahum min amalihim min shay ba tare da mun rage musu iyayen wani aikin ba mu dan rage mu wannan mu dan kara ba wannan da su daidaita a'a zamu caccaba ƴaƴan ko mu zamu daga su mu kai su darajar waɗancan ban sani ko an fahimta to dan haka kenan sai sa suka ce wanda duk ya fi daraja daga cikin su shine za ta zauna tare da shi wallahu ta'ala a'lam mas'ala ce wadda tana yiwa ta bijiro wani lokaci to ina ganin ya kamata mu aje abin ga sai a shiga cikin mawdu'in mu don shine mawdu'i kusan na karshe sati guda ya muna saura insha Allah ta'ala ayi mawdu'i na at-tamyiz insha Allah eh mawdu'i na al-ijram ko kalima ta al-ijram kalima ce ta larabci wadda take duk in ka ga kalima ta zo if'al an gane ko wato asalin tafi'ili ne ruba'i domin shi larabci inda ya bambanta da sauran waɗansu yaruka ko ya tsere musu shine cewa duk kalimar da ka gani akan wani wazani akwai ma'anar da take basuwa sai dai in an tiratar da ita don saboda balaga ta bada wani abu shi yasa in ka samu mo dubu cikin larabci ko dubu goma ma zaka iske tsarin ma'anarsu suna bada ma'ana kaza zan dan bada misali guda kamar in nice ismul fa'il to kaga kalima ta fa'il fa'il to in kalima miliyar za a samu asalin gindin ma'anarsu ko tushen ma'anarsu ma'ana guda suke basuwa yanzu kaga zahib ai ala wazni fa'il shine wanda ya tahiya nadim fa'il wanda ya nadama qari fa'il wanda ya karatu ma'il fa'il wanda ya karkata to in ka samu kalimar miliyar haka ne suke to duka kalimomin larabci waɗanda ake tasrifi in wata rana Allah ya bamu iko zamu yi bayani kan ulumul al-arabiyya da ulumul islamiyya insha Allah ta'ala zamu bada misalan su in kalima dubu zaka samu haka suke shi yasa in ka ji ma'anar ta canza to shi mutumin mai yaren shine ya tasarrufi a cikin ta to ko bai sani ba ko kudan saboda wani dalili ijram masdar ne daga ajrama yujrimu ijraman duk fi'illan larabci waɗanda aka ga fara da alhamza haka ne suke karewa ajrama yujrimu ijraman akrama yukrimu ikraman admaja yudmiju idmajan duk in ka samu kalima miliyar haka za su tafi to kalima ta al-ijram tana nufin laifi an gane ko shine suke kira criminality da faransanci da ingilishi suna kiransa looting looting l-o-o-t-e-n-g looting amma su amerika saboda te wajen days ke sarki sun ce loading ina fata an fahimci sai ka aza data su ko te na saboda voyal nasal suke kira sun yi yawa cikin angalankin ƙasar amerika ok a nan mun samu kalima ta al-islam wadda take nufin laifi sai malaman larabci suke cewa shi wanga fi'ili na al-ajrama yujrimu ijraman akwai shi sulasi akwai shi rubai cikin larabci wato zaka ce akwai fi'ilin da mai harafi uku ɗaya da akwai wanda zaka ce hudu da uku da hudu duka akwai akwai misali zan basuwa ahzana yuhzinu ihzanan da kuma hazana yahzunu duka kuma yana nufin bakin ciki wala yuhzinka kufruhum ko wala yahzunka kufruhum duk akwai shi kuma kira'o'i ne tabbatacci to kaga jarama wanga a larabci zamu ba su a wancan kira'at ne saboda kan wani ya saci wancan mun kawo cikin qur'ani ya zo ya abin nan cikin larabci na muhimmin magana shi ajrama yujrimu bai da matsala shi kuma akwai jarama yajrimu jarman wa jiraman jarama yajrimu fa'ala yaf'ilu mislu daraba yadribu da ilmu sarf ne an gane ko sai a ce jirman wato jarman wa jiraman in an ka ce jarama shine qata'a ya yanke abu ko kuma jarama ya aikata laifi ina fata an fahimci to sannan shi wannan fi'ilin yana iya tashi daga wannan ma'ana an gane ko ya tashi zuwa ga kamar abin da ya tunzura ka ka aikata wani abu ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى تكاغا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم نم بكاو مي على با shana'anu qaumin muna da qira'a kuma guda biyu anan akwai shana'anu qaumin akwai shana'anu qaumin wajen karatun qur'ani wani bai sani ba buga dina shi kai bai san nunun kin fataha gare ta ko sukuni shi dai shi karanta shi sha qira'a aji karatu yayi dadi magana ta kare ina fata an fahimce ni imamu ibnu amir da imamu abu ja'far da imamu shu'ba su su karanta shan'anu qaumin kuma shana'anu qaumin sauran suka karanta to miye bambancin su wadansu malaman lugha suka ce duka ɗaya ne shan'anu qaumin da shana'anu qaumin duka yana nufin kyama sai zama to matsayin masdar amma wadansu daga cikin malamai na lugha suka ce a'a shi shana'anu shine masdar amma shan'an shi wato siga ce ta mubalagha kamar shi na nufin bagdan kenan wanda ake kyama kenan can kyama waɗansu mutane nan ko wanda kuke kyama daga cikin waɗansu mutane to Baghdad ya zo mutum guda kuma alhali kuma mutum guda da suke kyama ba sai malamai suka ce a an yi idafa shi tunda an yi idafa zuwa ga kaumin kenan zai iya koma zuwa ga kowane irin mutum wanda ake kyama ina fata an fahimce domin an ce kyamau wanda kuke kyama daga cikin mutane kenan yana izman tuwa mutum ɗaya yana izman tuwa biyu yana izman tuwa goma kenan sai zaman tuwa mutum guda ake zance ba dan kawai ne ce akwai kuskure sannan can da yace wala yajrimannakum shana'anu qaumin aw saddukum ay la yahmilannakum kada wannan ya dauke ku sannan kuma wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kenan la yuksibannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu kada wannan ya dauke ku yasa ku ba za ku yi adalci ba to wannan kalima ta jarama kenan mun kawo asalinta to sannan a larabci ana cewa wato aljurmu ana cewa aljurmu ana nufin aljarima shine laifi sannan ana cewa aljirmu da kasra ana nufin aljasadu shi yasa zaka iske aljirmu musamman malaman ilmul mantiq dalibai su yi hattara suna kawo kalima sai su danganta ta zuwa ga Allah kafin cin suna istila sai ta ne jirmu shi koyi aljasadu na an kamar da aljirmu sannan kuma ana kiran aljirmu manya-manyan halittun da ke cikin sararin samaniya al'ajiramu samawiyya manya-manyan waɗannan tauraru suna amfani da wannan kalma a cikin waɗannan don haka ɗalibi ilimi ya tara da a zo a ce aljirmu da wane da wane ne da aljauhar dan da su ne suke amfani wani lokaci su batar da kai musamman masu karatun falsafa irin yan filozofi da kuma yan shi'a da suke karanta falsofi da ilmul mantiq da ilmul jadal da ilmul kalam to mun same ta kenan an ce jarman yana nufin alqatu in an ce jurman yana nufin laifi in an ce girman yana nufin jiki wanga duk abu da yana da muhimmanci wajen fahimtar kalima dan kakkaga kalima babu wasali ka take abu kabanna larabawa kuma a cikin alqur'ani ana cewa ana umfani da wani usulubi wanda shi bai da alaka da wannan koko yana da alaka da shi amma haka ne qur'ani ya zo da shi shine kalima ta la jarama la jarama kaga la tana nufin korewa jarama tana nufin ba shakka ba shakka la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun ko la jarama annahum fil akhirati humul khasirun an gane ko wato na farkon yana cikin suratul hud la jarama annahum fil akhirati humul akhsaruna shi ko la jarama annahum fil akhirati humul khasiruna cikin suratul nahl an rabu mai harda qur'ani dan da akhsaruna nan da khasiruna nan ko wajen har da suna buga dalibai to la jarama yana nufin ba shakka sun kace kenan la qata'a kamar abin da bai yanke bane kenan babu shakka tunda mun ce asalin ta daga qata'a ne ina fata an fahimci ni kuma larabawa suna cewa la jarama a cikin yaren larabci ba qur'ani ba ko su ce cewa la jurma wani lokaci ko su ce la juruma ko su ce la jurma su yi mara'un damma ko su yi mata sukuni sannan kuma a wani lokaci a cikin yaren larabci suna cewa la jara sai su shafe mimun suka ce saboda yawan amfani da an ce lajara ana shafewa a cikin yaren larabci wasu kalmomi wanda yake amfani da yaren yasan su ina fata an fahimci ni to sai malamai suke cewa wannan kalmomin har yanzu larabawa suna cewa la za jarama la an za jarama la an za jarama shi an zana farko da alhamza ne na biyu da ainun duk yana nufin ba shakka kenan kaga kalma ana juya ta a cikin larabci ya kai guda bakwai to yanzu wani in yaji ka faɗi ba abin da ya sani ba yanzu na zai tuma ya ce ba haka nan bane ka diba cikin muhtar alkamus na al-tahir ahmad al-zawi na kasar libya kaga wannan bayanan wallahu ta'ala a'lam to yanzu muka ce aljarima shine laifi shi da al-ijram iya laifi ko ba haka ba mun samo asalin wannan kalma a larabci mun kawo ayoyi cikin alkur'ani yanzu za mu shiga cikin yadda za mu kasa maudu'in namu za mu kasa maudu'in namu kamar gida eh, hudu ko zuwa biyar na farko tunda mun samu kalma ta al-ijram tana nufin yin laifi da criminality ya kamata mu samu wato abin nan laifi na farko wanda aka fara yi bisa doron kasa abu na biyu ya kamata mu samu nau'uka na yin laifuffuka na biyu za mu taɓo fagen matasa game da aikata wato laifuffuka na hudu za mu taɓo kan abin da ya shafi yadda ake karatu kan masu aikata laifi da kuma hanyoyin da za a yi bi a warware irin waɗannan matsaloli ina ganin wannan shine eh, karatun da ya kamata mu yi bayani a kansa a gurguje sai mu zo zuwa ga nau'uka na jarima da su ya kamata mu fara ko ku mu fara da laifi mu na farko a duniya duniya da Allah ya halicce ta ya gaya ma mala'iku zai yan halitta sun ɗanyi abin nan Allah ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun Allah ce wa mala'iku zan sanya khalifa a bayan ƙasa na akwai magana mai yawa ta zancen khalifa bi ma'ana ismul fa'il ko bi ma'ana ismul maf'ul amma duk babu matsala wasu sun ce khalifa bi ma'ana makhluf wanda wani shi zai mai ma wani shi domin Allah ya ce huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard wasu suka ce al khalifa fa'ilun ne bi ma'ana fa'il wanda zai zama to khalifa na a bayana wadansu malamai suka ce to ai Allah bai bai balaguru balle a ci wani ya zama to khalifa sa Eh, aka ce musu to abinda kuka gudu shi ne kuka fada cikin shi domin dan Allah ya sanya khalifa ba shi ke nuna wato kukan ku kun- kun kamanta Allah ne da bayi sannan da kuka kore wannan annabi Musa ya sanya khalifa bayan shi don baya baya nan ko ya mutu ko ya tafi Wa- yake cewa Allah ya cewa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi to amma kuma Allah yana sanya khalifa ba dan ya mutu ba ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard mu ne muka sanya ka khalifa a bayan kasa khalifa ne na Allah ya zartar da hukuncin Allah da haka cewa khalifa bi ma'ana khalif bai dace ba wannan magana tana da rauni wallahu ta'ala alam qalu ataj'alu fiha mala'iku suka ce yanzu Allah zaka sanya man yufsidu fiha wanda zai banna a bayan kasa wa yasfiku dima'a kuma ya zubar da jini to kaka kinan kaga mala'iku sun yi hasashe ta ina mala'iku sun ka samu wannan labari akwai maganganu da dama wadansu malamai malamai suka ce a'a Allah na sanar da su wasu suka ce a'a saboda Allah ya ba su labarin wannan halitta ga irin ɗabi'o'inta wadansu suka yi ta maganganu da dama dai ala ayyati hal wasu suka ce daga lafazi na al khalifa suka gane za a yi banna tunda an ce akwai khalifa mai shari'a to ko in an ce za a yi shari'a dole sai an samu wanda ya zalunta da wanda aka zalunta akwai maganganu da dama kadiba cikin eh, at-tafsirul munir na ustazu doktor wahbatu zuhaili bai jima da rasuwar malami ne na kasar suriya zaka ga maganganun malamai almuhimmu dai na dai kawo su da kuma tafsir na imamul qurtubi zaka ga bayanai na malamai na dan bada misali ne to an ce dan adam zai zubar da jini a bayan kasa sai aka samu ko wanda magana ta tabbata tun ƴaƴan annabi adamu ba su yi nisa ba a duniya wani ya kashe wani واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين ابني آدم آئن النبي آدم قدام أصلين شي ابني نيني سي أكا شافي نون للإضافة ابني آدم أي ابني ني أكي تيوا تو إنزا إضافة da jam'u muzakkaru salim da kuma musanna ana shafe nunu ƴaƴan annabi adam ɗaya ya kashe ɗaya wasu suka ce a a cikin bani isra'ila ne don Allah ya ce min ajli zalika katabna ala bani isra'ila bayan wannan kissa sun yi amfani da wannan karina aka ce a'a karina akwai da tafi wannan karfi don ya ce fa ba'asallahu ghuraban yabhathu fil ardi li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi Allah ya turo hankaka ko hankaka biyu ko hankaka ta nuna mai yadda ake turba da dan adam kenan ko a zamanin bani Isra'ila ba a jahilci yadda ake saka dan adam a cikin kasa ba shi yasa in ka diba cikin adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an na Muhammad al-Amin Shanqiti ya karin jahil da wannan wallahu ta'ala alam to kenan jarima ta farko wadda aka fara yi bisa doron kasa shine kashe dan adam dan annabi adam dai ya kashe daya na wani mallami shi na tafsiri bai san nahau da kyau ba an ka ce wa qatala daudu jaluta to shi bai bai- bai san nahau ba wa qatala dawudu jalutu bai san wane ne bai kashe wani ya duba ya duba amma inda ya san nahau ko ya fahimci nahau da kyau dawudu tunda shi na da dhamma shine fa'ili jaluta kuma shine maf'ulun bihi tunda yana da yana da fatha amma shi ko bai sani ba sai ga kai harkar nawa ta ta ta rikice an gane ko na'am ko da kuma mun ce jaruta fathakin shi ta abin nan ne mamnu'un min as-sarf ne ko ba haka ba tunda eh, ismi ne a'jami babu matsala shi Dawud tunda fa'ili ne magana tare da kai ta kare shine Dawudun fa'ili kaka ya mallan ya diba ya rasa ya rasa ce to wa qatala Dawud Jalut Dawud Jalut ce jama'a dai cikin su dai hawan ya kashe wani shikenan sai kauci to da haka in ka zo wajen gabatar da karatu baka san abu ba lokacin nan ne ba- kuma ya kasa ta bayyana shi yasa malamai suke take ma ɗaliban ilimi ku nemi ilimi sosai sannan ku bayyana saboda makiya ga yi maka yawa duk abin da ka faɗa wani sun shi ya nuna ba haka nan bane to kaga in ko baka yi karatu mai kyau ba kurakuran ka da an haɗa karatu biyar an kai do kuskure hamsin kai da kaga zaka gane cewa baka yi karatu ba Allah ya mun tsari dan annabi adam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisin sahihul bukhari da sahih muslim da kuma sunan tirmidhi yake cewa babu wata rai wadda za a kashe sai face dan annabi adamu yana da kiflun rabona shi an gane ko nan ba akwai bahasi da luga waɗansu malamai suke cewa in an ce kiflun wai sai cikin alkhairi amma kuma cikin sharri ba a cewa kiflun an gane ko cikin sharri kalma ta kiflun ba a amfani da ita don ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmati suka ce cikin alkhairi ake amfani da ita to kaga wanga hadisi da yazo ya nuna a ana iya amfani da kalma ta kiflun cikin sharri to in dan qur'ani da ya saurare ne suka ce tau kaji wai cikin cikin qur'ani yazo kuma yazo cikin hadisi a har cikin qur'anin ma haka na akwai shi man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha kiflun ka rike dan qur'ani ka san su haka gana suka nemo su ji inda an kai abin nan to almuhimmu dai yana da laifi li'annahu awwal man li'annahu awwala wato man abin nan li'annahu awwalu man sanna al-qatl a wata riwaya ta Imam Tirmidhi in ban manta ba li'annahu awwal man asanna al-qatl domin shine farkon mutum awwala man asanna al-qatl wanda ya sunnantar da kina ana cewa sanna ana cewa asanna ya shi ya sunnantar da kisa to kaga a ce daga nan zamu fara gane cewa ga kato bara ta farko wanda aka fara yi ta al-ijram bisa ga doron kasa ba yau na ba ashe tun da din da dada yin eh, ijram a doron kasa ba yau ne aka fara ba to yanzu inda muke samun matsala za ka ga yanzu in ana karatun irin yadda ake aikata gap na duniya criminality za ka ga kullum ana tunanin a koma mu zuwa ga masadir na turawa me ke kawo wannan a ga qur'ani na fara na bada labarin banna ta farko da ta faru amma an aje ta an ɗauki na turawa kawai yanzu babu wani ɗan sanda da zai maka karatu a ce mai menene asalin banna ta farko a duniya baka labarin ta sai dai ya ce maka a'a criminality dai ga eh, definition kinta ga yadda ake akama masu laifi ga kaza ka kaza shikenan
a ajiye wata aje ina eh aje isa tunda abin nan ne abu na biyu sai criminality mafi girma a duniya criminality lutin babban banna da ta yi koce banna a duniya wanga inda masu sa wakaci cika jina da sai su sata shine yin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala babu wani laifi a duniya wanda ya kai shirka وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم duk bannan da dan adam zai yi bai kai ga yi shirka ga Allah ba kuma ya mutu akan shirka dan da mutun ya mutu yana shirka kare shi ta kare to amma yanzu an manta da wannan na biyu bayan wannan shirka dama kafirci da shirka da munafinci suna tare da juna inda waɗanda an manya ne waɗanda su fitar da mutum daga cikin musulunci to sai a zuwa ka ba'iruri akwai abubuwan da an kisa su cikin kin- criminality ta duniya kuma criminality ta yanzu kaga mai sai da drug sai a ce criminal shi ke cikin al'umma ko ba karna ba to karo mai yin zinami na ta kai su a tsarin turawa inda ta kai shekara goma sha takwas ba kirimna ba yanzu ma da suka kai al'ibaha al-mutlaka al-ibahiyya yanzu sun kai inda komi halatna namiji ya taki namiji ministan america na transport da aka gwado shi mata ta namiji na ko ai ya gwada ma duniya yace yana ma mutane presenting presenting my husband eh matar shi sai aka gwado wani kato da wani abin nan ake ce mai babet shi na zaune wai shi da an matarsa wai yanzu waɗanga na aka ce wai su da abin koyi gare mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yin luwaɗi criminality na amma yau duniya ta shar'anta luwaɗi a duniya a kasashen turawa yin zina criminality ta krim ne kuma ba a sashi cikin manya-manya daukan duniya ba Yeah.
shan daga krim ne shan giya krim ne domin tana gusar da hankali amma saboda su masu sai da giya suna da ƙarmin gindin turawa kuma su turawa suna shanta sai an kace a ita giya ba haramta ba amma wanda ya sha ƙwaya daga shi kirim na shi kai alhali ko dukkan su suna bugar da hankali dan giya ma sai ya zo yi ma mata ta hitsari bisa gado ko shi mata tutu bisa gado to kaga me yasa su ba a sa su cikin lihin duniya ba in ka ɗauki duk kaba'ira wadda ka ji musulunci ya ce kaba'ira ta duk kirim ta duk irin ci na'am
amma ba a kawo waɗannan saboda su suna gyara su ina fata ana fahimta ta kuma cream in mun fassara ta za ta iya zamantowa kala biyu kaga shirka abu ne wanda ba a gani kina akwai cream wanda yake ma'anawi akwai hissi kamar kashe dan adam na'am ba san ko an fahimta ba na'am saboda lokacin namu ba yawa gare ba kuma wanga maudu'i ra da yan rasa sai mu tai zuwa ga nau'ukan cream shi kakkasa abu shi na daga cikin abin da yasa da yawa daga cikin ɗalibai suna samun matsala in ka ji malami ya faɗi wani abu a taqsim shi ne ake cewa i'tibari ka rike cikin kowane ilimi da na musulunci da wanda ba su musulunci ba akwai abin da ake kira at-taqsimu li'tibari shi at-taqsimu li'tibari ana iya hidda dari
lokaci guda lokaci guda to amma in wani bai fahimta ba sai ya zo ya kuskurantar da wanda ya wannan abin yanzu misali in muka tashi fassara cream muna iya fassara shi guda gida biyu muka ce Mhm.
wanda ake gani da wanda ba a gani shirka ba a ganin ta kashe mutuwa ana ganin shi to in muka ga dama kuma sai mu kasa shi kuma gida biyu waɗanda ba wancan ba alfardi wal jama'i mutum guda ya aikata ko ko mutane su taru su aikata muna iya kasa shi gida biyu alkhariji wad dakhili krim cikin ƙasa ko ko wajen ƙasa ba san ba ko an fahimta to sannan kuma muna iya rarraba shi al-mu'aqqat wad da'im ya an ce al-mu'aqqat shine banna wadda za ta yi ta kare lokaci guda ad-da'im akwai banna wadda ta ci gaba da afkuwa to kaga duk kirimkin na kuma aka eh, rarraba shi bi itibaratin mukhtalifa akwai muna iya fassara shi ta kuskan lokaci mu ce al-laili da an-nahari kirim wanda aka yi da daddare wanda sai ba ganin idon mutane akwai wanda aka yi da rana ba ba a dauke shi banna ta ba na'am
to ka gani to yanzu dan wani ya raba shi sai ka ji wani ɗalibi ya ce a'a ba haka nan na ba shi saboda wanda ya sani guda bai san cewa akwai goma ko sha biyar ba ana iya kakkasa shi kakkasa shi kaso daban-daban sai karyatar da sai wani ka da wani abu yanzu in an ka tashi ana iya raba cream a duniya gida biyar in an ka ga dama a ce cream wanda ake yi kasa na na continent african da irin cream wanda aka yi continent american da wanda aka yi continent asiatic da sauransu in ba mun ce continent bakwai da kana iya kasa shi gida bakwai don kai karatun shi a kowane continent in mun ce takwas da kana iya kasa shi Na'am.
muna iya raba cream 193 ko wace kasa a yi cid na cream kin da yake faruwa a cikin wannan kasa na'am
muna iya raba shi kuma gida biyu mu ce alqadim wal hadith na da da na yanzu
to ban sani ko kana gane ba Yawa, yawa.
ito i- itibarat ne irin waɗannan cikin ilimi zaka iya samu su nawa kana iya raba cream kuma ka ce na manya da na talakawa na yara da na tsohi na mata da na maza na 'yan makaranta da waɗanda ba na 'yan makaranta ba cibuwa kwakwalwa tana iya har zuko da b- bambanci daban-daban to amma yanzu ka iske wani mutum da an faɗi abin da shi ba shi na sani ba wanda misali da nake baka in yanzu nan har mu tashi wurin ga mun kama rarraba su ba ba karewa za a yi ba arewa
ina fata an fahimci ni to Allah ya kyauta Amin.
ala ayyati hal nan nau'uka ne na alfardi da aljama'i na alfardi misalin da zamu basuwa shine dan annabi adamu dai ya kashe daya an gane ko kenan wannan kirim ne na wanda ya tashi daga wani mutum kuma ya zuwa ga mutum daya domin shi kirim din mutum guda na iya yi ma mutum 100 ko mutum dubu an gane ko mutum guda yanzu zai iya fadar wata magana wanda yake ba ta gaskiya ba da za ta bata addini ya yada saman duniya karshen ta mutum miliyar masu tasirantu da ita gaskiya ina fata an fahimce ni to sannan kirbe na idan tuwa na jama'a zuwa ga jama'a wannan mun dan bada labari mun dan bada misalai ne to abin da nake so in dan yi bayani kan shi anan shine tarihin kirim da muka dauko da aljama'i dan annabi adamu ya kashe dan annabi adamu ya aikata kirim to yanzu in ana zancen kirim ba a yawan zancen tarihin manya-manyan 'yan ta'adda na duniya na ɗai kenan bayan wannan in ana zancen criminality kafin ce ni ba a eh, eh, zancen eh, a ɗauko na waje da na cikin gida galibi shi ne babban matsala ɗin yanzu in muka ɗauko tarihin ta'addanci kaga ɗan annabi adamu da ya kashe wannan krim ta yi na'am
bayan wannan duk kafin ran da Allah ya yi gaba ɗai waɗanda mutane yan kirzina kahirran zamanin annabi nuhu abinda sun ka aikata shirka sun kafirce ma Allah kirimna adawa da sun ka ce wato da annabi abin nan annabi hud yake ce musu su ji tsoron Allah Allah bai azabtar da su dariya sun kai Allah Allah ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa wani da fi mu karfi ka zo kana mutuncin karfi Allah ya musu raddi ce awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa yan ta'addani adawa samudawa yan ta'addani an ce kan a soke taguwa Allah sun kai shirka suka soke taguwa Allah yan ta'addani kafirran makka yan ta'addani kirmina suka aikatawa babu kirmkin da ba su aikatawa suna yin zina wasu daga cikin su babu cewa kowanne daga cikin su amma dai ana aikatawa suna kwace dukiya wanda bai da karfi suna kaza suna kaza wannan kirmi me yasa cikin kirim na duniya ba a karatun wanga qur'ani na dauke da labarin yan ta'adda waɗanda suka aikata banna duk ba a kawo su sai dai a tuwa ɗauko mana wani ɗan modul a kawo ko na ɗan libar a ce wani babban professor na duniya ya yi bayanin yadda ake yin kirim dan limon gashi shi yasa ɗai daga cikin 'ya'yan abdallah bin muhammad al-abidi shankiti ɗan mai atwa'ul bayan majistar kinshi sunanta ilajul qur'ani lil jarima yadda qur'ani yake magani ko ya bada dama plan yadda za a maganin jarima a duniya kai kana zancin cewa kirim zai ragu a duniya tura za su yi mana magani sai kasashen su ka gani inda zina ta fi yawa duk a duniya kasashen su na kasashen su ma akwai inda ekonomin su yanzu ka ce kasar italiya da filafinan batsa da zina da nan da ake samun kuɗaɗe da suke yada a duniya giyar da aka sha turai ta yi yawa kashi da asasina da suicide duk ina fi yawa a duniya ga suna da ilimin da suka kansu magani ba su kansu magani inda ba a samun suicide suna son ka rubuta duk duniya kasashen musulmi na a ba a samun suicide da yawa mutum ya kashe kai dai amma yanzu kasar japan suka ce tana daga cikin kasa ina ganin ta farko da irin kasar america ita gabi mata kuma can na kuma an kai samun cigaba a duniya to ya an kai mutane sun kafi kashe kansu a can saboda rayuwa ba daɗi gurɓatattar rayuwa ce da ka rasa 'yan dola halaka za kai mu kuna akwai mai wata ba bai rika jikka ba sai dai shahura magana ta ƙari ina fata an fahimci to kaga yanzu su fir'auna yanzu kaga cikin tarihin duniya ba aka kirim aka fir'auna alhari ko fir'auna babban dan ta'adda ne na duniya innahu kana aliyan min al-musrifin inji Allah aliyan yana daga cikin gagga manya premier round na mawadata na duniya to amma yanzu azancin kirim ba a kawo waɗannan to addakhiri da alkhariji ina son in yi bayani kan wannan ko aljama'i wata jama'a ta aikata ta banna genocide waɗanda an kai a duniya ba a kawo su yanzu kaga bari in baka misali a tarihance in mun baro zamanin su fir'auna da irin yaƙi-yaƙin da an kai an yi ma musulmi kashin gilla kata-kata a espanya lokacin da turawa suka kwace mulkin espanya wani na taɓa karatun wannan kirmi a duniya mutanen christophe colomb mutanen ingila da suka je suka kwace ƙasar america ga mutanen asalin ɗan america wanda da aka ce ma koboyi ba ka ake koboyi ba su da asalin mutanen america eh koboyi ai koboyi kin nan ba wani abu da ba english ta cow tana nufin saniya boy tana nufin matashi to cow boy wato matashin da ke bayan saniya saboda mutane ne masu kiyo kombiyan de miliyar ko de miliyon sun ka hallaka a tarihi babu wanda ya kai inda ana bada labari a lokacin da rigin na presidentin kasar america ya ce yana so a mai fitin white house da aka je aka fara kasusuwan mutanen da aka kashe su ne su aka yi ta gani fitinkin da an kawo sai kidan white house kaka wani na yazancin kirimkin nan mutanen america mutanen ingila da suka je a australia suka zauna suka kwace kasar ga asalin yan kasar australia don ba ta su ta ba kirimkin da sun kai mutanen da sun ka hallaka mutum miliyon nawa na wani na taɓa etude kan wannan na fata ana fahimta ta saboda bi saboda kullum sai a ce musulmi musulmi sun kashe mutane iglis lokacin da iglis tana jagorantar turai don kasan da mulkin turai da da sarakai da masu iglis na duk mutanen da sun ka kirkiro kirkiro wata na'ura sai a ce ya saba ma bible a kashe shi sun ka hallaka sun ka sa an kai ta kone dubban masana yana daga cikin abin da ya sa masu ilimin turai sun kai ma iglis bore yaƙe-yaƙen da 'yan katolik sun kai da protestant europe shekara 400-500 sun ka hallaka miliyoyin mutane wani na taɓa karatun wanga ce saboda mu an ɗauke mu wawaye da an kashe mutum guda a ce kaza kaza kaza kaza duk ga 'yan kirim na duniya wanda sun kai ɓanna ba a kawo su ba premier guerre mondiale ina na an kai ta kasashen musulmi na an kai ta deuxième guerre mondiale kasashen musulmi na an kai ta to waɗanda sun kai kireyen yakin duniya na farko mutum miliyon nawa sun ka mutu waɗanda sun kai kireyen yakin duniya na biyu mutum miliyon nawa sun ka mutu yanzu sun duk waɗanda duk ba yan ta'addana ba sai wani mutum kawai ya saya wani abu kaɗan wanda ya je ya kashe mutane a iraki mutum miliyon biyu kuma har yanzu suna ci gaba da mutuwa shi yanzu wanga ba ɗan ta'addana ba an ce saddam ya kashe mutum ɗari biyar ko mutum dubu shida to yanzu yakin da aka kai musu fiye da mutum miliyon biyu sun ka mutu tun wancan lokaci yakin afghanistan da an kai fiye da mutum miliyon biyu sun ka mutu
kan karya kan kai har ina an kai musu cikin kasasu to yanzu su waɗannan miliyoyin mutanen da sun ka mutu wai wani na a bayan wannan aiki nagasaki da an ka tura bom wanda wanda ya halba bomkin da ya sabko da an ka gaya mai hauka cewa yi da Hiroshima halba boki ne domin da ya halba shi suka ce bayan ya sabko aka gaya mai mutum dubu ɗari sun ka mutu minti na farko hauka ce waye mutumin shi ko wanda mutumin mina ne kuma mu an zo lokacin itira da ya dami turai an zaka an kwashi iyayenmu an ce muna duk jihohi na na kasashen turawa an tai sun yaƙi sun tai sun yantar da turawa daga etilar su kuma an ci gaba da bautar da 'ya'yansu to da ai haka nan babu barin kowa ya zan bawa kai ka tai ka yantar da wani ya samu yanci sannan kuma ci gaba da bautar da iyayenka iyanka da zuri'a ka shi shi yantar shi bautar da su amma kai ka tai ka yaki ka yantar da shi ga wanda ya je ya yake shi dubban yan Afirka an ɗauke su an tai an kai su yaki yakin da sun kai ba wai dan saboda su yantar da Afirka ba a'a su yantar da waɗanda sun ka bautar da su banda dan Afirka ne ga wani aiki to dan haka za ka iske akwai krim na cikin gida akwai na waje babban matsalar da muke fama da ita ana zancen krim ne na ƙasa cikin gida ƙasa za a iya zancen a yi criminality da ke cikinta amma ba a zancen krim na manyan ƙasashe waɗanda ke zuwa su mamaye waɗansu ƙasashe su haddasa musu yaƙi su rarraba makamai cikin ƙasashensu su ba ƙauyawa makamai su ba ƙabiloli makamai su tsace arzikinsu su ana musu ekonomi mai nauyi kuma yanzu duk wannan ba kirim ba ne yanzu yahudawa da sun ka kashe annabawa duk babu wanda ga tunanin shi ya ci da kan wannan ta'addanci kan yanzu akwai ta'addanci irin kashe annabi to Allah ce wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi al-haqq ita wannan kirmikin babu wanda zai karatunta kai yanzu wanda ya kashe ya kashe annabawa ba annabi guda ba kaka jin tsoron shi kashe falastini don ɗaya baka san ciwon kanka ba to shi yasa wannan kafafen yada labarai da ake yadawa musulmi su san abin da suke yi ka karanta tarihin 'yan ta'adda na duniya ga irin kirim kirim kirim kirim amma waɗannan mutanen duka wani yanzu su ba zancen kirim na aka yi ba sai dai a ce la guerre premier guerre mondiale deuxième guerre mondiale ina les causes da suka sa aka yi premier guerre mondiale da deuxième guerre mondiale wani na a bayan wannan abin wanda ya wannan abin dan ta'addana ko ba dan ta'addana ba wani addini ne yake yi duk ba zancen wannan mu kawai musulmi ta'adda kaza kaza sai a ce a ci shuru ne kuma expertkin mu ba da manya-manyan masanan mu sun kasa gane wannan bannan saboda bi saboda yanzu in ka dibi kirmikin da an kai ture wanda sun ka kashe junan su shekara 400 kayan su samu zamani wanga da kirkire mutum dubu nawa sun ka kashe sun ka sha jinin su wanda bai ji tsoron shi kashe dan uwar shi ba shi ji tsoron shi kashe ka to wannan na dan bada misalai ne akan tarihin al'adu shi yasa kake ganin kasashen su kullun suna kokarin tsare kasashen su amma suna bata kasashen wasu shi yasa sai ka yi bambanta tsakanin krim na waje da krim na cikin gida su cikin gidajen su tsarewa su kai amma kai kasarka suna tadda baka krim su ba duk makamman da ake ba yan tawaye na duniya wani da ke ba su waɗannan makamman to ka gani sai idan an ka shigo da su kuma ka ce mutanen nan ka su yi hijira kuma ka ce kasarka ta zauna lahiya yanzu dibi siriya irin yadda an kai kace kace da ita yau yan gudun hijira ɗaya da at turki sun yi miliyan biyu babban abin da yanzu Erdogan yake mu ture barazana da shi in kun ka taba da ina suke yan gudun hijira ku kun ka bata kasashen su su je can su zamana shi yasa suke bashi 2 miliyar de dollars ko 2 miliyar de euro saboda shi ba yan gudun hijira abinci kai ka bata kasa wani ka ce ka zama lahiya baka da hankali na Allah ya kyauta amin amin to yanzu mun ɗanyi bayanin jarima saboda dama eh, tarihin jarima eh, zan shigo kan jarima wajen matasa saboda su ne adda eh, hannu ciki a ƙarshe sai mu kawo alhulul yadda za a bi in ana son waɗannan abubuwan da yadda ake icid kanta ma'ana shi icid kin da hulul kin tare suke amma wanga ina so in bada misali ne akan eh, abin nan muna Saudiya an 2015 mun tafi karatu amma hadna rabitatul alam islami an yi eh, taro kan eh, krim na duniya an tara malamai na duniya saboda suna tara malamai a yi bincike kan yadda wannan matsala ke take to akwai wani ina ganin shugaban yan sanda ne ko na saudiya ko kuma na jihar makka ya halarci wannan taro to muna tare da shi to shine dulu- ya zo a ƙarshe yake cewa shi ba zai bayani mai yawa ba ya ce amma fa'un uku zai bayar fa'un uku Na'am.
su ne asalin kirim manya-manyan kirim a duniya
Mm.
an gane ko to ni kuma na dai mance- zan ƙara guda dan shi wa da kwaɗin nan nima na na na ƙara taufa'un guda No.
sun zan hudu ko ba haka ba No.
ba kuma dan na yi shi ilimin sanin tsaro ba an gane ko saboda ni ina ganin in an sa fa'un hudu sun hita ya daidai Tahiya, na'am.
na farko yace alfata a samu matashi maji ƙarfi ƙato mai ɗaukar altar da waɗanda suke abin nan sun ci wake sun ƙoshi Da mun sha shisha.
da mashaya shisha Na'am.
waɗanda ya an same su na farko kenan na biyu alfulus a samu kuɗi na zartar da ɓanna su sha ƙwaya su sha kokayin su samu kuma makamai na uku alfikir su samu tunani na cewa ya kamata su tadda bore da wata hujja wadda za a ba su ko a ce mutane sun kafirta saboda suna bin dimokuraɗiyya ko a ce a'a ko a ce kaza Na'am.
na hudu itigal na- an samu fa'un ta farko alfata alfata.
fa'un ta biyu alfurusu fa'un ta uku alfikiru to fa'un ta hudu egal tun da waɗancan filis filis na sai ka sa egal alfasad Allahu akbar.
banda bayan kasa an fara nuna mini lokacin mu ya dan fara matsuwa sai kun yi hakuri shine in ana iya cin kan cream akwai hanyoyin da suke bi guda shidda waɗanda na faɗa yadda ake tsatsara ilimi Na'am.
da farko shine eh, mun faɗi man duk in za a research polisai misali kuma duk ta- ta- na duniya za a san wane ne wannan mutumin shi yasa aka yin karta kart dan a san mutumin ko wane ne shi in ba a samu karta ba a nemi hoton shi ko abin da ya kamata haka ma a nemi sifofin shi an gane ko mata a san yo- yoshi na aikata wannan banna ko wani lokaci da kamata a tai a kamo shi shi yasa kaga suna zuwa lokacin eh, abin nan asuba gidajen karuwai suna kama su don sun san in sun kare banna can da suke zuwa su kwanta aina a ina ne za a kama su wuraren da suke hutu domin kama mugu in ba lokacin da ya hutu ba ko sha kwaya bai kamuwa Na'am.
limaza don me za a je a kama shi sai a bada cause waɗanda in an je an san in an kamo shi za a gabatar da shi a gaban kotu Na'am.
sai na ƙarshe abubuwa guda shidda in an samu tsare su matasa za su samun wato abin nan eh, za su samun mafita cikin waɗannan duk kirim na duniya da ake yi musulunci da ya zo ce a tsare addinin mutane bai yiwa a samu masu zagin addini najeriya yau abin da ke sa nan da nan ka ji wuta ta tashi za a samu wani zai ka ji ya ɗauko ƙur'ani ya ke ci ka kusan ba a son zaman lahiya ku kiyaye ma mutane addininsu mu annabi isa alaihi salam annabin allah ne a wajen mu duk mutumin da ya taɓa mutuncin annabi isa kafiri ne a wajen mu to dan me ku kuke taɓa addinin mu a kiyaye addinin mutane kan wani taba addinin wani a yi da'awa a yi bayani a bada hujja wannan kuma bai hana a tattauna a ce abu kaza ba gaskiya bane saboda ina da hujja amma ba tare da na rena addinin ka ba na biyu a kiyaye rayukan mutane yau Najeriya abin da yasa ko harkoki suka rikice yau ba kula da ba a dauki rayuwar mutum ko ba kuji rayuwar kuji kuji kuji ko kiyashi ko kiyashi ta ta dan adam a yanzu a Najeriya a zo a fi kauye guda a kunna mishi wuta kuma aikin HD waɗanda su wada suke finansan waɗannan abubuwa wai suke ba su kuɗi wata manufa suke so su cimma a ciki dole sai an yi karatu irin wannan hifzuddin hifzun nafs hifzul mal a kiyaye dukiyoyin mutane ina dukiyoyi yanzu dukiya kai kanka baka kida baka zancen dukiyar ka sannan kuma hifzu an-nafs sai hifzu eh, al-mal mun kace hifzu din hifzu an-nafs hifzu al-mal sai hifzu an-nasab a kiyaye dangantakan mutane a ce wani in ya zo mutane suna ta lalata da matan mutane an sani kuma ba yadda za a yi da su saboda manya ne ko ɗiyan manya ne ya za a iya ce a samu zaman lafiya a cikin kasashe waɗanda abubuwan da muka bari suna ta girma su ne suke ta kawo wannan bala'i ina fata an fahimce ni in ana son duniya ta zamana lahiya wala a kiyaye waɗanda ko mu ce ƙasa idan ana son ta zamana lahiya a kiyaye rayukan mutane a kiyaye dukiyoyin mutane a kiyaye addinin mutane a kiyaye nasaba ta mutane dangantaka su ina fata an fahimce ni a kiyaye mutuncin mutane al'irf kada wani ya taɓa mutuncin wani ana tattaunawa kowa na iya ba wani hujja kowa na iya ba wani dalili kowa yana iya neman haƙƙin shi a matsayin shi na ɗan ƙasa amma kada ka taɓa mutuncin wani na'am to waɗanda abubuwa guda biyar waɗansu malamai sun kai su shidda ina fatan hibzul aql a kiyaye hankalin mutane kiyaye hankalin mutane kuma shine a kiyaye hankalin su daga abin da za su sha su yi maye a sa jami'an tsaro kuma a kiyaye hankalin su daga abin da zai gurbata musu tunani tunda yanzu idan ya zamanto za a jeho abu ta hanyar kafa TV ko ta hanyar internet wannan abin ya shiga cikin kwakwalen mutane zai iya canza musu tunani ya zama sun aikata banna mai yawa to wani yana yanzu in ba Allah na tuba kasashen mu ma wata wani kadi gare mu na kontrolin TV muku wani abu hatta ya waɗanda an gare mu na kasa ma wani bisi wata banna ta akura kasa kai ya an ga an kasa film kaza a cire film kaza alhali su turawan muggan film akwai wanda aka sa en- sai kaga an sa 18 sai a samu wai wai wanda bai kai 18 tan ba bai halatta ya kalli wannan ba sai kaga an sa sales muwai a sa dis muwai saboda a nuna maka wanda bai kai shekara goma ba bai kallon wanga film to mu ina ga kaida take mu komai ta sakowa da akai sai illa masha Allah Allah ya muna mai kyau Amin.
to wannan da dan tabo maudu'i ne da al-ijram saboda wayar da kan eh, mutane wannan abubuwan da aka ce wani dan ta'adda ne wani dan ta'adda ne musulunci dan ta'adda ne alhali ga duk tarihin duniya in ka karanta tarihin turai da na America da kashe-kashen da suka yi sai ka ga komai ba a yi ba amma ƙarya ce ake yi kuma ba a taɓa danganta addinin ba yanzu dubi yakin da sun kai turai da yan protestants da yan catholic babu wanda an ka taɓa danganta wannan yakin zuwa ga addinin shi kuma mu musulmi kullun ana ce muna yan ta'adda Eh, eh, ga mu ba mu da mamu kamar nukiliya ba mu da sojojin da ma za mu iya tsare kasashen mu Allah dai da aka da mu ba mu da karfin da za mu ba kanmu kariya an zaka kuma cikin kasashen mu an mamaye mu kuma ana kashe mu da bindigogi kuma ana ce mu da yan ta'adda wala hawli in ji adarawa bisa ai muna addu'a muna fata Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa da manto daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Allah ya ba mu zaman lafiya dorare Allah ya sa uh, waɗannan abubuwan da suka taso ƙasar Nijar Allah ya ba mu samun warware su cikin tsanaki da ruwan sanyi Allah subhanahu wataala ya tabbatar da gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba mu wato uh, tabbata akan gaskiya har da za mu haɗu da shi amin ya rabbal alamin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
alhamdulillah yan uwa mun saurari karatu ga bakin malam
مهم. تو السلام عليكم مهم.